الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu Malik imamu Darul Hijira Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin Irshadu Salik ila Ashrafil Masalik na Ashekul Imam Abdulrahman ibn Muhammad ibn askarin al-maliki al-baghdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama bayani a cikin abin da ya shafi zakka ta dabbobi wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga zakka ta gaba wato ita ce zakka ta kayan gona da kayan garaji نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل نصاب الهبوب والثمار خمسة أوسق وهي ثلاثمائة ساع بالمدني فيجب الأشر فيما سقي سيحا أو بعلا ونصفه فيما سقي نضحا نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى nisabul hububi wal thimar malan Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace nisabi na kwayayyika kwaya ta hatsi ce kwaya ta dawa ce kwaya ta shinkafa ce kwaya ta alkama ce kwaya ta sha'ir ce kwayayyika ga baki ɗayansu nisabi nasu wa thimar da kuma nisabi na ɗiyan itatuwa ɗiyan itatuwa na dabino ne ɗiyan itatuwa na inabi ne waɗansu daga cikin ɗiyan itatuwa ne waɗanda ake fitar musu da zakka to nisabunsu shi ne hamsatu ausukin wato su kai wasaƙi guda biyar idan ya zamanto an samu wasaƙi guda biyar to wannan ya zamanto nisabi kamar yadda muka yi bayani a baya zakka ta kayan gona ita ba sai shekara ta kewayo ba ake fitar mata da zakka radda aka ci ranar na ake fitarwa matukar ya kai nisabi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wahiyar salatu mi'ati sa'id bil madani ce abinda ake nufi da wasaƙi guda biyar shine tiya ɗari uku bil madani da tiya wanda take ta madina wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar sahabbai suna awo da ita sahabbai suka bar tabi'ai suna awo da wannan tiya ɗin wato wasaƙi biyar ita ce tiya ɗari uku, saboda kowane wasaƙi guda ɗaya tiya sittin ne kamar yadda mai risala ya bayani ya ce walwasku sittuna sa'al wato kowane wasaƙi guda ɗaya kayan awo ne yana ɗauke da tiya sittin daidai sai mu ga cewa sittin sittin sau biyar za ta ba da ɗari uku to idan ya zamanto an samu tiya ɗari uku a cikin kayan noma na waje ƙwayyuka ne ko ɗiyan itatuwa ne to za a ciki sabi za a fitar da haƙƙin Allah a ciki to kuma wannan haƙƙin na Allah da za a fitar kashi biyu ne na farko malam yace fa yajibul ushuru wato ushuri shine kashi ɗayan goma yana wajaba fi masu iya saihan wato dukkan iyan itatuwan da aka shayar da su da korama ko ƙwayayyikan da aka shayar da su da korama wato dukkan ɗiyan itatuwa ko kayan gona irin abin da ya shafi hatsi da sauransu wanda aka shayar da su da korama ko aka shayar da su da ruwan sama to kashi ɗaya cikin goma za a bayar au ba'alan ko kuma wato yana sha ne da jijiyarsa idan aka ce ba'alal shine irin yankin da yake zamantowa idan aka yi shuka kaso mafi tsoka na baruwan wannan shuka din tana sha ne da jijiyarta saboda kusa take da teku daga jijiyarta ta dan da su kasa to za ta sha ruwa da jijiyarta to saboda wannan shi ma ba wahala wajen abin da ya shafi ban ruwansa to za a kasa gida goma ne a kashi goma za a fitar da kashi ɗaya wannan shine haƙƙin Allah kenan idan tiya ɗari uku ce a cikin tiya ɗari uku nawa ne haƙƙin Allah in ya zamanto an shayar da shi ne da ruwan sama ko da ƙorama ko wanda yake sha da jijiyarsa ce na'am kashi ɗayan goma ba tiya talatin wannan shine haƙƙin Allah a ciki tiya ɗari uku in za a yi lissafi da tiya kenan za a fitar da tiya talatin wannan shine kashi ɗayan goma wani sufuhu fi masu iya nadhan to kuma ana bayar da rabin ushuri ana bayar da kashi ɗaya cikin ashirin fi masu iya nadhan cikin dukkan ɗiyan itatuwa ko ƙwayayyaki wanda aka shayar da su da tarihi dukkan wato amfanin da ya zamanto wajen shayar da shi an yi amfani ne imma da motofam imma da guga imma da injin baruwa ya zamanto dai an yi wahala wajen abin da ya shafi bashi ruwa ban ruwan shi an sha wahala irin abin da ya shafi kayan garake ko kayan tauna ko kayan gaduram da sauransu da zai zamanto in aka je za a yi ba ruwan sai ya zamanto an samu mutum biyu ko mutum uku ɗaya ya dinga fitowa da ruwa daga cikin rimaniya ya zuba a cikin igiya ita kuma igiya idan ta isa can wani shi kuma ya raka yin wato ya raka ban ruwa ɗin mun gane da kyau to wannan shi kuma a cikin nisfin ushiri za a bayar a cikin goma shi kenan sai a ɗauki ɗaya idan aka ɗauki ɗaya sai a kasa shi gida biyu idan aka kasa shi gida biyu kashi ɗaya shine haƙƙin Allah kuma wannan rabin hallo sai a mero mai garka kayan shi ko mai gona kayan shi mun gane da kyau to wannan shine abin da za a bayar saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo shi daga hanyar Abdullahi dan Umar sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Muslim shi kuma ya kawo shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da su ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fi ma sakati sama'u wal uyun aw kana athariyan al ushur wa ma suqiya bin nadhi nisfu al ushur ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan abin da sama ne ta shayar da shi dukkan shuka din da ya zamanto sama ita ta jibinci mata ban ruwa daga ruwan sama ne take sha irin abin da ya shafi kayan damuna kenan wanda ba mutum ba ne zai cika ruwa abu dandana ya dora a kan sharat ya je ya bar ruwa ya dawo ruwan sama ne ake yi kowa da kowa daga cikin gonakai na jama'a alamanto sun samu ruwa to wannan idan aka fitar da alheri a ciki ana fitar da kashi ɗaya cikin goma wannan shine haƙƙin Allah ko kuma ya zamanto wannan shuka ɗin tana sha ne da jijiyarta ko kuma ya zamanto wannan shuka ɗin abin da ya shayar da ita idanuwa ne mare-mari ne na ruwa kawai a guri da aka yi shuka ɗin kawai ruwan yake yawo a cikin ko'ina to wannan shi ma dai ushiri za a bayar amma dukkan abin da aka shayar da shi da tarhe da ruwan wato idan aka ce annabhu shi ne ruwan da za a yi mu'alaja wajen yin ban ruwa imma da guga ne imma da motofam ne imma da injin ban ruwa ne imma da sauransu ne shi kuma za a bayar da nisful ushuri ne na'am
fa in ijtama'a wa tasawaya fa thalathatu arba'ihi fa in tafawata fal mashhuru i'tibaru al ma'khudh bihima wa qila al aqallu tabi'un shikenan malam yace fa in ijtama'a idan ya zamanto sun hadu wato yanki ne wanda shuka tana wata biyu a can sai zamanto watan farko ruwan sama ne aka yi ruwan sama ya bata wannan shuka din amma wata na biyu lokacin da ruwan sama ya kafi sai zamanto da ban ruwa aka yi mata imma da guga ake cikowa ruwan a yi ban ruwan imma dai da waɗansu abubuwa shine fa'inijtama'a idan ya zamanto waɗannan ayyukan guda biyu sun haɗu a shuka guda ɗaya ruwan sama ya shayar da ita sannan kuma an shayar da ita da tarfi wata sawaya ya zamanto kuma sun daidaita kowanne adadinsu ɗaya ne amma ko wanda yake sha da ɓangaren da jijiyarsa ne idan ruwa kafin ya yi nisa idan aka yi shuka tana wata biyu kafin a cire ta to amma kusan wata na farko idan aka yi da shi da sauransu duka saboda ruwan a kusa yake kafin wannan ruwan ya janye za a yi kusan wata guda tana sha da jijiyarta ba a je ba aka mata ban ruwa kuma lafiyan ta kalau to amma idan ta shiga wata na biyu ne sai ana zuwa ana mata ban ruwa don bayan kwana uku ko bayan kwana hudu sai ya zamanto wata na farko ba da wahala aka shayar da shi ba wata na biyu kuma an shayar da shi da wahala to yanzu fassala satu arba'ihi to kashi ukun hudunsa wannan shine haƙƙin Allah a ciki to abin da yake nufi da salatatu arba'ihi shine yanzu idan aka yi sanho goma idan aka hudda sanho tara dama na mai kayan ne to na gomar za a kasa gida hudu idan aka kasa na gomar gida hudu kashi uku wannan shine haƙƙin Allah kashi ɗayan nan kuma za a mairo mai garka kayan shi ne ko mai gona kayan shi mun gane da yau shine fasalatatu arba'ihi kashi ukun hudinsa idan aka kasa shi gida hudu sanhu na ƙarshe na goma to kashi uku wannan shine haƙƙi na Allah a cikin wannan kashi gomar a cikin wannan sanhu tara da wannan sauran kenan cikin sanhu goma ba za a fitar da sanhu guda cikakke ba sanhun guda za a raba shi gida hudu ne idan aka raba shi gida hudu kashi uku a cikinsa shine haƙƙin Allah kashin ɗaya kuma za a mairo mai gona kayansa mun gane da kyau to wannan shine salasatu arba'i amma waɗansu suka ce yanzu kawai abin da za a yi shine ka kasa gonar gida biyu inda dukkaninsu an shayar da su da da waɗannan guda biyu kuma ya zama to ta sawaya idan ka kasa ta gida biyu kashi ɗaya idan ka yi sanho goma ka fitar da ɗaya kashi ɗaya idan ka yi sanho ashirin ka fitar da ɗaya shi kenan yanzu sai ka zauna lafiya mun gane da kyau amma in ya zama to irin waɗannan gonakan namu ne ƙananan gonakai ya wuce a samu sanho ashirin ɗin a ciki kenan yanzu sanho ɗaya da rabi ne za a fitar kenan salasatu arba'ihi ne shine idan aka yi sanho goma to na gomar za a kasa shi gida uku sai a fitar da kashi uku sai a je kashi ɗaya hallo a na gaba idan aka yi sai a kasa shi gida hudu a fitar da kashi uku a ajiye kashi ɗaya sai ya zama to yanzu kashi shida ne aka fitar cikin kashi takwas amma kashi biyu yana nan mun gane da kyau yawwara na'am wakila to fa in tafawata to idan ya zama to sun samu gocacceniya wataƙila shuka ɗin irin kayan gona ne namu zai ɗauki wata uku sai zamanto an samu attafawut ruwan sama an yi tsawon wata biyu ana ruwan sama sai ya ɗauki in sai ya yi ba ruwa shi mai wannan garka ya mai ba ruwa tsawon wata guda sannan kuma ya cire wannan amfanin yanzu kaga an samu attafawut an samu gocacceniya yanda aka shayar da ita da ruwan sama ya fi yawa sama da lokacin da shi ya shayar da ita da guga ko da botofam to yanzu ya za a yi malam ya ce fal mashhuru mashhuriyar magana a malikiya magana wanda take mafi shahara shine itibarul ma'khudhi bihi ba lura da abin da za a doka daga wajen kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu wato anan ma dai ko da an samu a tafawut da safi za a yi yanzu shi wannan wanda aka shayar da shi ruwan sama wata biyu aka yi ana bashi yana sha da ruwan sama shi kuma ya mai ba ruwa tsawon wata guda to yanzu idan aka tashi sai ya kasa garkar gida uku idan ya kasa ta gida uku kashi biyu a ciki sai ya dinga fitar da al'ushur a cikin kowane bangare kashi biyu kenan sai ya fitar da al'ushuru amma kashi ɗayan sai ya fitar da nisful ushuri inda fi ma sakati sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushuru to tunda ta dauki kashi biyu bangaren abin da ya shafi ruwan sama ya shayar da ita tsawon wata biyu kenan shi kuma wancan umma su iya bin nadhi nisful ushuri to wannan shi kuma kashin ɗaya cikin uku sai ya zama to ya bayar da nisful ushuri kashi ɗaya cikin uku to a kashi ɗaya a rabi cikin guda idan aka yi gida goma to na gomar za a raba shi gida biyu a bayar da haƙƙin Allah a ciki shine rabin shine haƙƙin Allah mun gane da kyau wannan to wannan shine fa in tafawata idan ya zama to an samu gocece ne yanda ya sha da jijiyarsa ya fi yawa sama da yanda aka mai ban ruwa ko yanda aka mai ban ruwa ya fi yawa sama da yanda ya sha da jijiyarsa to mashahuriyar magana shine yanzu za a lura wajen amsa da kowanne daga cikin guda biyu ba za a ce ba a jefar da ɗan kaɗan a yi amfani da da yawa a ce tun da dai ruwan sama wajen wata biyu aka yana shan ruwan sama to yanzu wannan ɗan kaɗan kin ba za a yi lissafi da shi ba a kowanne lissafi za a yi da shi shine falmashhuru itibarul ma'khudhi bihima ma'ana bi kulli wahidin minhuma kenan na'am Wakila al-aqallu tabi'un wakila waɗansu daga cikin malaman malikiya suka ce a a nan yanzu al'aƙallu ɗan kaɗan wanda ya zamanto a wata uku idan aka ce an shayar da shi wata biyu da ruwan sama ga wata ɗaya shi kuma ya yi ban ruwa wanne ne kaɗan a cikinsu wata ɗaya ya yi ban ruwa wata uku wata biyu ya sha da ruwan sama wanda aka yi ban ruwa ko? To yanzu al'aƙallu wannan ɗan kaɗancin wanda aka shayar da shi wata guda da shi, ta bi'un zai bi wanda yake mai yawa ne. Ma'ana yulgar aƙallu wa umaru bil aksar. Yanzu a wannan lokacin mafi ƙarancin za a ajiye shi a gefe layu tabaru bihi ba za a yi lissafi da shi ba. Yanzu kawai al'aksar da shi da ya aiki. yan sai ce to tunda dai wata biyu aka yi ana shayar da shi ruwan sama ana ruwan sama yanzu a wata guda ne ka je ka yi ba ruwa ko so shida ko so bakwai yanzu wannan ba za ka yi lissafi ba wannan ni'ima ce daga Allah kawai cikin goma kashi ɗaya za ka bayar kashi goma cikin goma kashi ɗaya za ka bayar cikin goma kashi ɗaya za ka bayar haka waɗansu daga cikin malaman malikiya suka faɗa duba da cewa al'akatsar al'amalu lil akatsar la lil aqalliyya mun gane da kyau na'am wa yudammu ila al-burdi na'am wa yudammu ila al-burdi sha'iru wa sulutu wal alasu wa yukhraju min kullin bi hisabihi kal qatani bi kilafi durrati wal urzi wal dukhuni na'am malam yace wa yudammu ila al-burdi sha'ir wa yudammu shair ana hada sha'ir wasulutu da maiwa wal alasu da alkama ta tururuwa shine iburu waɗannan dukkaninsu ana haɗa su ilal burri zuwa ga alkama to amma al'alas a mai a iburo ko alkama ta tururuwa wannan yawancin malaman malikiya suna ganin cewa ba za a haɗa shi ba zuwa ga alkama gane da kyau ba za a haɗa shi ba zuwa ga alkama kamar yadda al'imam abubakar nilkatsinawi cikin littafinsa a sahalul madarik sharhin da ya yi wa wannan littafin wato ya yi bayani a kai ya ce zance mafi inganci ba za a haɗa su ba ba za a haɗa su ba da shi sai dai za a fitar da shi cikin shi ma kwaya ce wanda take mai cin gashin kanta mun gane da kyau ce wa yudammu ilal burri wa ilal burri ash-sha'iru wa sultu wal alas qala abu muhammadin fi abu muhammadin fi risalati wa yujma'u al-qamhu wash-sha'iru wa sultu fi zakati qawluhu fi zakati li annaha jinsun wahidun la fi al-buyu'i fa ajnasun wa ma dhakarahu al-musannifu huna min dammi al-alasi ma'a al-burri qila bihi lakin al-mashhur fi al-madhhab al-imam al-kasnawi yace mashhuriyar magana a malikiya anna al-alasa la yudammu ma shay'in iburu alkama ta tururuwa ba a hada ta tare da wani abu ita ma a matsayin jinsi ce wanda take mai cin gashin kanta kar'urzi kamar shinkafa wadduhuni da hatsi wadurra da dawa ta yadda layo banmu wahidatun minaha ma'al ukhra ba a hada wata daga cikinsu tare da ‘yar uwata to haka nan shi ma al'alas ba za a hada shi ba da wani to abinda malam ya kawo waɗansu daga cikin malikiya malaman malikiya sun tafi a kai to amma dai mashahuriyar magana a malikiya shine la yudamu shine yace wa yudamu ila al-burri sha'ir ana hada sha'ir wasultu da maiwa wal alasu da iburo alkama ta tururuwa ana hada su dukkanin su ila al-burri zuwa ga alkama idan ya zamanto mutum a garkai shi ya shuka alkama ya shuka kwaye sha'ir ya shuka asult maiwa ya shuka al'alas iburo to sai zamanto a cikinsu duka waɗannan ƙwayayyakin guda hudu an samu tiya ɗari uku to duka za a haɗa su ne a fitar musu da zakka mun gane da kyau amma kuma wa yukhraju min kullin bi hisabihi ana fitarwa ne min kullin daga kowane ɗaya daga cikin waɗannan nau'o'i guda hudu bi hisabihi gwalgwadon yawan shi ko gwalgwadon kaɗancinsa idan ya zamanto an samu tiya ɗari a alkama to yanzu tiya goma za a fitar a cikinta an samu tiya saba'in a cikin sha'ir tiya bakwai za a fitar a cikin shi an samu tiya arba'in a cikin asult maiwa za a fitar da tiya hudu ce a ciki an samu tiya gomiya tara a cikin al'alas za a fitar da tiya tara ne a ciki shine abin da yake nufi wato kowanne za a fitar mai da zakka gwalgwadon yawan shi za a kalla ba za a ce ba a fitar da tiya talatin din nan a cikin bangare guda ɗaya tal ban gane da kyau za a fitar da tiya talatin din ne a yi tauzi'in ta tsakankaninsu gwalgwadon yadda suke ɗauke da yawa gwalgwadon yadda za a yi tauzi'in nata a tsakankaninsu kalkaɓani kalkaɓani wato wajen abin da ya shafi kasancewar su jinsi guda ɗaya da tal tamkar masu kwamso guda bakwai su ne wakaye guda bakwai wanda ake fitar musu da zakka a hada su a fitar musu da zakka saboda jinsi ne guda daya yace bi khilafi dhurra sabanin dawa wal urzi da shinkafa wal dukhuni da hatsi to su waɗannan kowanne jinsi ne wanda yake mai cin gashin kanshi ba za a hada shi ba zuwa ga jinsi dan uwan shi ba za ka hada ba dawa da hatsi a gonarka wajen zakka inda a ce kayi hatsi sanho goma sha biyar shi kenan gonarka ta ƙare sai ka fara dawa kai sanho bakwai ba za a ce ba ka haɗa wannan bakwai ɗin na sama da sha biyar ɗin ya koma ashirin da biyu kowace za a fitar mata da zakkar ta ce ko ita a sanho bakwai babu zakka a ciki shi kuma hatsi a sanho sha biyar sanho ɗaya ne za ka fitar kenan yanzu sanho ɗaya ne za ka fitar haƙƙin Allah a cikin wannan gona taka wanda ka fitar da azurra da addukhun to amma inda a ce za a yi jam'in tsakankan yudammu bainahuma shine za ka fitar da sanho biyu saboda ga biyar ga bakwai in aka haɗa goma sha biyu ta ma gitta nisabi kenan sai ka fitar da kashi ɗaya amma gane da kyau to su waɗannan ba a haɗa tsakankanin su haka idan ya zama to mutum yana da kwai shinkafa a garkar shi ya shuka shinkafa ya shuka hatsi ya shuka dawa to kowace tastaqillu bi hukmiha kowace tana cin gashin kanta wajen hukuncinta ba za ka hada wata ba da yar uwarta na'am
fayajibu fil na'am fayajibu fil habbi bi yubsihi wa fi tamri bi zahwiha wa tu'khadhu ba'da tasfiyati wal jazadi min 'aynihi la tujzi'u qimatuhu kana jayidan aw radi'an na'am
fa in ijtama'a wa tasawaya fa min kullin bi hisabihi to shikenan malam yace fayajibu fil habbi bi yubsihi fayajibu zakka yana wajaba fil habbi cikin kwaya idan za a fitar da zakata biyu busihi lokacin da wannan kwaya ta bushe idan ya zamanto tana na ta yi kakar ta bushe to yanzu a wannan lokacin ne take waje ba a fitar da haƙƙin Allah a cikinta idan ya zamanto hatsi ne bayan ya nana ya bushe garas sannan kuma za a fitar da haƙƙin Allah a ciki wafi tamri bi zahawiha idan ya zamanto kuma ɗiyan itatuwa ne kamar ɗiyan itatuwa na dabinai bi zahawiha ita kuma zakka tana wajaba a wannan lokacin da zaran waɗannan ɗiyan itatuwa na dabinai sun koki ya zamanto na nasu ta bayyana a fili ƙarara yanzu a wannan lokacin sai a kirawo mai kirdado ya yi lissafi kawai a fitar musu da zakka haƙƙin Allah a ciki to wannan shi ma wani ra'ayi ne wanda malaman malikiya suka tafi a kai amma akwai wanda kuma a gefe ɗaya su ma malaman malikiya ne wanda ba akan wannan ra'ayi suke ba wajen abin da ya shafi alhabbu da attamr wajen lokacin da yake waje ba a fitar musu da zakka din wato ukhadhu ba'da tasfiyati wal jazadi min ainihi la tujzi'u qimatuhu wato ukhadhu ana amsar wannan zakka ce kuma ba da tasfiyati bayan an sissike hatsi an fitar da ƙaiƙai daga jikinsa ya zamanto yanzu ƙwaya ce tsaba waljazadi bayan an fige wannan dabino daga jikin mahaifiyarsa to ana amsar wannan zakka min ainihi daga ainihin wannan ƙwayar daga cikinta ake amsar wannan zakka idan mutum yana da kwai da binai to idan aka fige a cikin wannan da bina a nan za a fitar da haƙƙin Allah ba zai ce ba ya je ya siyo ƙimarsa da wani na wani dabino ya bayar mun gane da kyau la tujzi'u qimatuhu ƙimarsa ba ta halitta bayar da ƙimarsa ba ta halitta baya isuwa idan ya zama to mutum misali yana da kwai da bino sai wani ya zo ya ce shi duka da bino yake so ce ba ya son ko tiya ɗaya ta ɓaranta ce duka zai siye shi to ba zai ce ba to a yi lissafi in ya kai ausiki goma za a samu kenan tiya ɗari shida ya ce to yanzu tiya sattin shi ne haƙƙin Allah bari ya je ya siyo tiya sattin ya bada don saboda kale ɓata wa alhajirai a a cikin wannan ainihin wannan dabino wannan haƙƙi ne na Allah za a fitar da tiya sattin saboda Allah ta'ala ya sanya albarka cikin tiya 540 ɗin da ta yi saura mun gane da kyau hakanan wajen abin da ya shafi hatsi idan mutum ya fitar ba zai ce ba to shi hatsin gonan nan tashi baya so ko rabin sanho ya hudda shi daga cikin gonan nan tashi da kawai lissafi zai je shi baiwa talakawa ta jika takwas ɗinsu su je sun su yi hatsi tiya goma da tiya goma kenan zaka ashirin ce to dama yawanci san hudun zakka ashirin da yake yana kaza yana kaza yana kaza ba zai bayar da kima ba kana jayyidan auradiyan wato wadaddiyan itatuwa na garkar tashi ko wannan kwayayyaki na gonar shi sun kasance kyakkyawa ne ya kasance kyakkyawa ne auradiyan ko kuma kashashe ne wato yanda aka dama haka za a sha in mai kyau ne ɗaukar mai kyau ɗin zai ya bayar ba zai ce ba zai bayar ba hakanan in maras kyau ne shi zai ɗauka ya bayar abin da ka ci ka bai wa talakawa kenan na'am fa in ijtama'a wa tasawaya fa min kullin bi hisabihi to fa in ijtama'a idan ya zamanto sun daidaita sun haɗu sun haɗu fa in ijtama'a idan ya zamanto sun haɗu wa tasawaya kuma suka daidaita garkata shi dabinan ba kala ɗaya ba ne kala uku ne akwai kyakkyawa akwai tsakatsakiya akwai kuma kasheshe haka nan a gonar tashi hatsin ba kala ɗaya ba ne ya sa hatsin akwai wanda yake mai ƙwari akwai tsakatsakiya akwai kuma na ƙasa wata sawaya kuma sai ya zamanto sun daidaita kowanne a cikinsu za a iya samun tiya ɗari da hamsin hamsin in nau'i guda biyu ne mun gane da kyau ga mai kyau tiya 150 za a samu ga maras kyau tiya 150 za a samu hakanan shi ma da biyu za a iya samun tiya 150 a kowane to famin kullin bi hisabihi to daga cikin kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun a cikin kyakkyawa bi hisabihi za a fitar da gwalgwadon haƙƙin Allah a cikinsa shine za a fitar da tiya sha biyar shi ma a cikin wannan kashashe za a fitar da gwargwadon haƙƙin Allah a ciki shine a fitar da tiya goma sha biyar tunda kowace tiya goma tana da tiya kowace tiya ɗari tana da tiya goma kowace tiya goma tana da tiya ɗaya kenan tiya ɗari da hamsin za ta kama tiya goma sha biyar to a kowanne sai a fitar da tiya goma sha biyar shi kenan kuma sai a huce gurin na'am wa in tafawata fa zahiru annahu kadhalika wa qila al aqallu tabi'un na'am malam yace wa in tafawata to idan ya zamanto sun samu gocacceniya wani ya fi wani yawa ya zamanto a cikin garkar tashi kyakkyawan dabinan ba za ka haɗa shi ba da kashashe kyakkyawa ya kai wajen tiya 230 kashashen duka bai huce ba tiya 70 yanzu anan malam ya ce fazahir mabayyanin zance shi ne annahu kazalika shi ma za a fitar da zakarin kamar yadda aka faɗa a baya shi ne min kullin bi hisabihi shi kenan sai a yi lissafi yanzu tiya 130 da muke da 230 da muke da ta kyakkyawa sai a fitar mai da tiya 23 tiya 70 da muke da ta kashashe da binan da bai taka kara ya karya ba ɗan kacinga sai a fitar mai da tiya bakwai a ciki shine falzahiru annahu kazalika ana falzahiru annahu yu'khadhu min kullin bi hisabihi za a amsa daga kowanne daga cikin waɗannan nau'in guda biyu gwargwadon yawansa za a fitar da haƙƙin Allah a cikinsa. Na'am, waƙila al'aƙallu tabi'un. Waƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce, a'a ba haka nan za a yi ba, yanzu al'aƙallu ɗan kaɗan daga cikinsu, tabi'un mai bi ne ga mai yawa. irin da yadda muka yi tattaunawa akan matsalar abin da ya shafi wajen kayan gona wanda aka shayar da shi da nau'i guda biyu ya sha da jijiyarsa kuma an mai ban ruwa ko kuma ya sha da jijiyarsa kuma an shayar da shi da fotofam ko kuma an shayar da shi da ruwan sama ya sha da ruwan sama sannan kuma ya sha da ban ruwa shine waɗansu daga cikin malamai suka ce al'aƙallu tabi'un yanzu a wannan lokacin matuƙar lamya ta sawaya ba su yi daidai ba da juna wajen shayarwa ɗin to yula da al'aƙal wa yi umaru bil akasar to a nan shi ma waɗansu daga cikin malamai suka ce al'aƙallu tabi'un wato ɗan kaɗan daga cikinsu zai bi mai yawa ne yanzu a wannan lokacin kenan in ya zamanto an samu attafawut wanda za a yi lissafi da shi shine mai yawa ɗin in kyakkyawan dabinan ya fi kashashe a garkar shi to duka zakar za a fitar da ita daga cikin kyakkyawa ba za a yi lissafi da wannan ɗan kaɗankin ba tiya saba'in kaɗan ce idan aka haɗa ta da tiya ɗari biyu da talatin shi kenan tiya saba'in ɗin nan ba za a ce ba a fitar da ko tiya ɗaya daga cikinta duka tiya talatin ɗin nan za a fitar da shi ne daga cikin kyakkyawan nan sai ya zama to tiya ɗari biyu daidai gare shi kyakkyawa ga tiya saba'in kuma na kashashe hakanan idan ya zamanto kashashe shi ya fi kowanne yawa an samu kusan tiya 200 a garkar shi na kashashe na dabino ga tiya 100 kuma kyakkyawa za a wannan lokacin kyakkyawan shi ba za a fitar da ko ɗaya a cikinsa ba duka za a kallata ne a cikin wannan kashashe a nan za a fitar da tiya 30 ɗin wato wannan shi ne al'aƙallu ta biyu na ganin darasi ne ko to sai mu kwana nan wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك